السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 20 ga watan safar shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan satumba shekara ta 2023 a lissafin turawa muna darasi na goma sha daya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni yau da ikon Allah ta'ala za mu tashi a babu siwaki wa sunanin wudu babin da ke magana a kan aswaki a shari'a shar'antuwarsa da yadda ake yinsa da kuma bayani akan sunonin alwala malin ya ce a tasawuku bi udin layyinin mumkin ghairi mudirrin لا يتفتت لا بإصبع ولا خرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ويستاق أرضاً مبتدأ بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتهل وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف أو ما لم يخف على نفسه ويكره القزو ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير سائم وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة wannan shine abinda malam ya bayani dangane da ko ya kawo dangane da aswaki da kuma sunonin alwala babu siwak babin da ke magana akan aswaki da sunonin alwala attasawuku bi udin layyinin mala ya ce ana yin aswaki ne a shari'a da itace mai taushi ud itace layyin mai taushi munkin mai tsarkakewa duk itacen da zai tsarkake bakinka ba to ba za ka aswaki da shi ba ghairi mudirrin ba mai cutarwa ba kada ka sa abin da zai iya cutar da bakinka ko yanke bakinka wala ya tafattatu ba kuma wanda zai watse ba ya babbace ana son a samu salban kenan mai dan tauri ba wanda kana sa shi zai fashe ba la bi isba'in wa khirqatin la kar ayi aswaki bi isba'in da dan yatsa wala khirkacin ko kuma a yi da tsumma mutum ya sa yatsa masu yin aswaki da yatsa kar a yi wala khirkacin ko mutum ya ɗauko tsumma ko mindin ya ta aswaki da tsumma a bi'udin layinin ake yi masnunun kulla waktin sunna ce yin aswaki a koyaushe koyaushe musulmi a tarar da shi yana da aswaki zai iya yi amma lagairi sa'imin ba da zawali ga wanda ba mai azumi ba bayan zawali za mu yi bayani muta'akkadun inda salati amma sunnar aswaki ta fi ƙarfi a lokacin da za a yi sallah mutum zai yi sallah to sai aswaki ko kuma wantibahin lokacin da ya farka daga bacci na uku wata gayyuri famin da lokacin da bakin mutum ya canja ko ɗanɗanan ko ka ji bakinka yana tsami ko ɗaci ko bashi ko yami ko wani yanayi da yau ta gayyuri famin wa yastaku ardan in an za aswaki ana yin aswaki ne wato ta hanyar fadarsa haka da haka ba haka da haka ba ba sama da ƙasa ba dama da hagun shine ardan kada a yi sama da ƙasa za mu yi bayani me yasa suka hana shi yasa ya fassara maka ma'anan wa yastaku ardan ma'ana fadin bakin ake bi ha ha ha ha ha ha mubtadi'an bi janibi famihi al-aymani zaka fara yin aswaki da bangaren bakinka na dama kaga hatta ta ina ake so a fara goge baki an fada bangaren dama kana gogewa kana gogewa kana tahowa sai ya zo abun wa yaddahinu ghibban ana son musulmi ya rinka shafa mai ghibban lokaci lokaci ba kullum kullum ba wannan ai sai mace kullum sai kai wanka ka shafa mai ka fito a ghibban ana yi ana fashi an gane ko wa yaktahilu witran ana so mutum ya rinka yin kwalli da wutri kamar me ya sa ko zai sau ɗaya ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ba a sa kwalli a irin sau biyu ka goga ka goga ɗaya biyu a ko ka goga ka goga hudu a witran ko dai ka ja abin kwallin ɗaya ko ka ja shi sau uku ko ka ja shi sau biyar na duba duk masallacin nan ban ga wanda yake da kwalli a idansa ba Allah shirye da mu watajibu at-tasmiyatu fil wudu'i ma'a dhikr wajibi ne ai bismillah ha idan za a yi alwala ma'a dhikri in an tuna wajibi ne in ka tuna za ka yi alwala kai bismillah wa yajibu al-khitan kaciya wajibi ne malam ya khaf ala nafsihi matukar wanda za a yi wa kaciyan baya jin tsoron ransa in ta kai da za a yi kaciya a samu fitar rai ko wata larura to kar a yi wa yi kurahul kaza'u an ki ba a san kaza'u shine askin da ake a ɗebe rabin kai a bar rabi ban san me da sunansa da hausa ba na'am mashalo kalos to wa yi kurahul kaza'u in ji malam bashir an ki kalos Allah sa kalus din Hausa ne ma za mu yi bayani shi ma a kansa sai ya ce wa min sunanin wudu daga cikin sunonin alwala asiwaku akwai aswakin daidai ya fara magana a kai shi yasa ya fara buɗewa da shi wa ghaslul kaffaini da kuma wanke hannaye tafin hannu shine kaf wannan abinda kake damga wannan tafin wanda ake mari da shi to wannan shine kafain a wanke sau uku wa yajibu min naumi lailin wajibi ne in kai bacci da daddare ka tashi to ba a yin alwala shi wannan ba suna ba ne wajibi ne in dai daga baccin dare ne to sai ka wanke hannunka sau uku min naumin nailin naqidin liwudu'in baccin daren da aka yi shi yayi nauyin da har zai iya warware alwala amma yanzu idan mutum dan kishin gidawa ya kawai ana hira da daddare dan ya bacci ya tashi ya miƙe ya tafi gidansu wannan ba bacci ne da yake karya alwala ba da haka ba sai ba sai ya zama wajibi sai ka wanke hannunka sau uku din nan ba kenan dai duk wanda ya tashi qiyamul laili a zai sallar da kaga ya bacci mai nauyi to a nan gurin wanke hannu din nan sau uku dole ne ba wai sunna bane wal bada'atu bi madmadatin farawa da kuskuren baki sun mastin shakin sannan shakarwa kar wani ya ce sai ya shakarwa ya face sannan ya kuskure baki yanda aka ruwaito a fara da kuskuren baki sai shakarwa wal mubalaghatu fihi ma li ghairi sa'imin ana so akai matuka wajen kuskure baki akai matuka wajen shakarwa a hanci ga wanda ba mai azumi ba wa taqlilu lihiyati al-kasifati tsatsefe gemu mai kauri al-kasifa mai duhu gemun da yake mai duhu mai yawa za ka ga wasu Allah ya musu arzikin gemun yana cika ƙirjinsu to wannan an zo sai an alwala sai an tsatsefe shi an tsatsefe saboda zai iya yiwa ruwa bai ratsa shi ba wal asabi' da kuma yan yatsu in an zo alwala wannan in mutum ya wanke haka haka haka watakila dan tsakanin yatsunsa zai iya barin lam'a to wal asabi yan yatsu su ma a ainihin tsitsefe su wata ya munu daga yi da farawa da dama dama a cikin wanke gaban alwala sunna ne wa akhdhi ma'in jadidin lil udhnaini da daukan sabon ruwa in zaka wanke kunnuwanka ai daga wanke hannu ne ake shafar kunnuwa ko ko sai an shafa kai a shafa kunne ko to wa tajdidul ma'i lahuma yake so ya tabbatar kunne in za a yi masa shafa sai an nema mai sabon ruwa ba ruwa da aka yi shafar kai shi za a shafe da shi ba in ji malamin da faɗa wal ghaslatu as-saniyatu was-sadisatu duk wani wanki da ka sani a cikin alwala na biyu da na uku dukansu gaba ɗaya wannan sunna ne kenan dole shine wankewa guda ɗaya idan ka ga dama za ka iya alwala da wanki ɗaiɗai amma in kai na biyu sunna ne in ka ƙara ya uku kuma sunna ne to babu siwak wa sunan wazo babin da ke magana akan aswaki da sunnonin alwala wani zai iya tambaya ce me yasa to tunda aswakin shi ma sunna ne na alwala me yasa malamin sai ya ware shi ce aswaki kuma da sunonin alwala kuma da ya zo bayanin sunonin alwala ha sai shigar mana da aswaki a ciki hikimar ita ce saboda muhimmancin aswaki ya fi dukkan sauran sunonin da za a ambata shi kuma aswaki yana da wani sha'ani ne na daban a shari'ar musulunci ba wai kawai a iya alwala ake yinsa ba ba gidansa gidan alwala ne kawai ba shi aswaki har lokacin da ba lokacin alwala ba ma ana yin aswaki shi asiwak a larabci akan ce asiwak akan ce almiswak ko asiwak ko almiswak duk suna faɗa sunan itacen ne da wato yuta sawwaku bihi asiwak ko almiswak ismul lil'ud alladhi yuta sawwaku bihi itacen da kake amfani da shi wajen aswaki shine aswak din goge bakin ba shine aswak din ba goge bakin ba shine almiswak din ba itacen da kake goge bakin shine me a shine ba sunan shi almiswak ko aswak kaman alwudu alwudu yin alwalan aikin yin alwalan alwudu wa wadu'u ruwan alwala alwadu'u in balarabe ya ce afani alwadu yana nufin ba ni alwadu ruwan da za a yi alwala amma ba zai ce afani alwudu ba ba ni alwala a za a yi bashi alwala tun da ba wani abu ne da ake iya kama shi ba da ta yanzu kun gane cewa asiwaku ana nufin itacen da ake yin aswakin ma'ana ismun lil'ud alladhi yutasawwaku bihi an ciro shi ne daga attasawuk al-siwak ko al-miswak daga attasawuk aka ciro shi ciro shi a larabci attasawuk shine at-tamayul wa taraddud attasawuk at-tamayul wa taraddud karkacewa wai ma'ana shi mai asuwaki in ya fara gogewa sai yana karkacewa baya tsayawa sai ci guda daya saboda fadin bakinsa dama da hagu yana yin haka dama hagu dama hagu yana gogawa haka haka to wannan attamayul da taraddud din me taraddud je ka dawo ba inda za mu ce aswaki ya gogewa ɗaya kawai dole mai aswaki sai ya ya je ya dawo to wannan wannan wannan je ka ka dawo sunansa at-tasawuk a larabci a wani larabcin kuma anaza words a larabci shine attamayul in baka gane mai attamayul shine at-taraddud je ka dawo je ka dawo goge goge shine at-taraddud kuma shine at-tasawuk kuma shine at-tamayul saboda shi mai yin aswaki yana motsar da bakinsa yana motsar da hannunsa a bakinsa akan ce ja'atul ibilu tasawak ko tusawak ana nufin ta wato idan wuyan zakumi yana karkacewa ya je ya dawo ya ce wa sunnatul wudu da kuma sunonin wato alwala yayin da malamin ya gama mana bayani akan harkar tsarki na dutse da tsarkin ruwa duk ya mana bayani mun gane da ladabban biyan bukata duk an gaya mana ba a biyan bukata mutum ya cire wandonsa yana tsaye ba a biyan bukata a yi fitsari a wurin da yake mai tauri da zai bata jiki ba a zuwa a yi fitsari ko bayan gida a kan hanya ko a cikin rami duk dai ga sunan labududduba da ya koya mana nan kuma sai ya tashi tunda da dama da ka gama tsarki in ka yi tsuguno ka gama me za ka fara yi ba lola ba dama na gaya muku shi littafin ya ɗauko ne daga tushe komi da ka sani na ibada to in Allah ya sa da ba zai tsallake shi ba sai ya yi bayani in dai ka karanta wannan littafin to ibada dai da za ka yi ka bauta Allah to insha Allah ka iya ta da Allah wani abin da ya zama na dole wai bai ambace shi ba babu shi gashi dan gajere da yan kalmomi gajejeru amma akwai fa'idodi a cikinsa yanzu ku lura ku tambaya tunda aka fara abin da ya zama larura mutum yayi idan zai yi alwala sai da muka yi bayanin sa to yau gashi mun zo ana nufin in mutum zai alwala ya kamata ya aswaki amma dama ana dan yawo da aswaki da amma yanzu babu da za ga masu aswaki suna sayarwa a bakin masallaci ana siya a raya suna yanzu babu abubuwa sun canja ba to za mu ji falalar asuwaki da amfanin asuwaki na wani yana da asuwaki a gidansa yake ajewa a ɗakinsa kullum in zai tashi a zuba asuwaki yana da matuƙar muhimmanci mutumin da ya tashi iyamun laili ko ya tashi asuba ya ɗauki itacen nan ba wai brush da makilin kaɗai ba wannan na zamani ne wannan itacen yana da wani albarka ka ajiye shi a toilet ɗinka ko a ɗakinka ka ɗauka wannan itacen ka goga bakin ka goga yana da amfani yana da albarka sosai kuma bincike ya tabbatar da duk duniya ba abin da yake fitar da daudar baki da warin baki da bashin baki da rashin jin ɗanɗanon baki irin aswaki ko ciwo mutum yake bai da lafiya bai jin appetite bai jin ɗanɗano mai kyau a bakinsa ba shi aswaki mai kyau ka ce je ya ta istinar ya ta tasawuk yana goge bakinsa wallahi sai zai kore miyau marar daɗi ya ainihin wato kawo maka mai daɗi shi damu yadda Allah ya bakin mutum ya miyau ɗinka yana fita sabo yana zuwa yana fita sabo yana zuwa to yayin da kake da larurar bakinka ba appetite ko ba ɗanɗano akwai wasu wata dauɗa a bakin ko wani bashi a bakin saboda rashin lafiya idan ka goge ka goge to ya zama fresh to sai sabon miyau sai yanzu sai ka ji ka samu ɗanɗano shine in ka ɗauki abinci ka ci sai ka ji ɗanɗanonsa akwai lokacin da za a baka abu mai daɗi wallahi ka ci shi ba za ka ji ɗanɗanon ba sannan kuma ku sani shi fa asuwaki ba wai haƙori kawai ake yi wa ba har harshe nan harshe za mu yi bayani a hadisi an ga annabi yana asuwaki yana goge harshensa nan karan harshen nan harshen mutum kwanciyarsa ɗin ana goge shi saboda shi ma yana yin dauda da ganda sama saman harshe inda harshe in karfe bakin ka yake haduwa to shi ma ana goge shi dan shi ma yana yin dauda in ka rinka goge hakorin ka dai baka goge wannan to zaka ga mutum yana yin aswakin kuma bakin sa yana yin wari wani lokacin ashe baya goge harshen ne saman harshen baya gogewa annabi yana gogewa amin har ya kai har kusa da makogoro shine za ku ji yana a'a a'a a'a a'a a'a shi ne suka ce ka annahu ya tahawwa hatta yanayin da yake idan yana aswaki ai in kana goge bakinka in yana kaiwa can wajen makogoro zaka ji kamar zaka yi amai to haka annabi ke haka ake aswaki amma idan hakorinka ne kake goya zaka ji zaka ji kamar zaka yi amai ne ba zaka ji ba jama'a wannan ibada ce mu fa koye ta wannan shine shari'a shine aka ce ga yanda ake so mutum yayi dan haka sai ya ce wa sunan sunanul wudu a sunan jam'i ne na sunna a lugga in an ce sunna ana nufin at-tariqa da sunna da dariqa ɗaya ne man sanna sunnatan hasanatan ana nufin wanda ya kirkiri wata hanya ko ya jaddada wata hanya a shari'a kuma ma sabata annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir abin da ya tabbata daga manzon Allah nazance ko aiki ko wani abu da annabi ya tabbatar sunnatu tariqatul rasul kenan sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a wajen malaman fiqihu na ƙarshen zamani ana idlaqin sunna ana nufin ma yusabu fa'iluhu wa la yuaqabu wato tariku a kamar yadda za a ce irshadul fuhul abinda duk in mutum ya aikata ma yusabu fa'ilu abinda mai aikata shi za a bashi lada wa la yuaqabu tariku wanda bai yi ba kuma ba za a bashi zunubi ba shine sunna duk abin da in ka yi shi akwai lada in kuma ka ƙiyinsa ba zunubi in ka ƙiyinsa ba azaba shine kawai sunna ba sai ka sha wahala ba duk abu da addini kasancewa idan ka yi shi akwai lada in kuma ka ƙiyinsa Allah bai zai ma kowa ba to shine sunna ita kuma farilla duk abinda idan ka yi shi akwai lada in kuma baka yi shi ba akwai azaba to shine farilla ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku wannan kuma ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku la ce kauce shiga tsakanin su ita farilla abinda duk in kai akwai lada kuma in ka ki sai an maka azaba to kawai farilla ne wajibi ne dole ne ba sai an buga ma misali ba kawai ka tuno in dai baka yi shi ba aka ce akwai zunubi akwai lada akwai akwai ukuba to farilla ne in kuma aka ce in ka kiyinsa ba za a baka zunubi ba ba azaba to sunna ne kamar yanzu azumin litinin alhamis duk mayu mayu mayu sabu fa'ilu duk wanda ya azumin litinin alhamis yana da lada Allah zai ba shi lada amma in mutum bai yi ba farka ya ce yau baya azumi akwai wanda zai masa ukuba a'a Allah bai zai tare kai maka ukuba ran tashin kiyama dan baka yi azumin nan ba sai dai falala ta barka wannan aswakin an yi ta bayani akan muhimmancin sa da falala ta sa to amma idan mutum a bai yi ba Allah bai zai tsaye da shi a kiyama ko a kabari ai mai azaba a ce ka yi aswaki ba shi yasa malamin kashi a babin as-sunna farilla ba yanzu wani yayi sallar farilla ai akwai lada in mutum ya ce ba zai yi farilla ba fa akwai ukuba to farilla ne zakka in ya dauka ya bayar akwai lada in ya ce ba zai bayar ba sai an mai azaba to farilla ce aikin hajji idan ya je akwai lada in ya ki zuwa da gangan sai an masa azaba kenan farilla ne ina fatan kuna fahimta yawwa to shi kuma mandubi an kwadaitar a yi mustahabbi ana so a yi yawwa ana so a yi ana akwai falala akan yinsa to an ce sunan ludu an danganta sunna din zuwa ga alwala saboda anan za a yi maka iya bayanin sunnonin alwala ne banda sunnonin aure banda sunnonin hajji banda sunnonin kasuwanci yanzu duk sunna da zamu yi bayani anan sunna ce ta alwala akwai khisalul fitra wato abubuwa na musulunci da ake so mutum ya kula da shi duk sunnoni ne na tsafta su ma an shigar da su kamar dandatsa gashin baki da a ga mutum yana barin farcensa zaka-zaka sai ka ce arni bai yi ba natul abati cire gashin hamata fizge gashin hamata ko sa masa hoda ko a cire shi wannan shi ma sunna ne an kwadaita duk da cewa ba a ce dole in za ka yi alwala sai ka cire gashin hamata ba haka kaciya ma malam ya kawo an gane ko shi ma yana cin khisalul fitra ne kar mu ne zai ce a ya ce sunan wudu a to akwai abubuwan da rayuwar musulmi ba ta yiwa alwalar ba za ta zama mai kyau sosai ba sallar ta zama mai kyau sosai ba sai ya kula da waɗannan kaciya za mu yi magana akan kaciya haka shafa mai mutum ya shafa wa jikinsa mai al'iddihan shi ma wannan khisalul fitra ne kyawawan ɗabi'u ne masu kyau wanda rayuwar ɗan adam dole sai da shi don ya kyauta jikinsa a taji kai a tarajjul an gane ko ko tarjilul ra'as ash-sha'r tajewa kai tsefe kai annabi yana yi shi ma yana cikin fisalu alfitra to yanzu sai mu ɗauki asiwa kaɗai aswaki shi shi kaɗai aswaki yana cikin sunonin alwala to amma malamin ya keɓance shi ne da ambato saboda muhimmancin aswaki amma in ba haka ba a ya shiga cikin sunonin alwala ɗin to amma haɗa shi da sunonin alwala a ware shi daban to wannan yana nuna mana yana nuna mana menene yana nuna mana muhimmancinsa duk da cewa shi asuwaki nau'i ne daga cikin nau'ukan ainihin wato sunonin alwala malai ce asiwaku masnunun fi jami'il auqati shi asuwaki sunna ne a cikin dukkan lokuta gaba daya jama'a duk malaman duniya gaba daya sun yi ittifaki babu sabani ce asuwaki sunna ne ba wanda ya ce kar'ai me asuwaki goge baki abu ne mai ƙarfi kwarai da gaske kamar yadda ya zo a cikin sharhul kabir saboda shari'a ta kwadaitar a yi asuwaki shari'a ta ce a lazumci asuwaki shari'a ta zaburar a yi asuwaki nana Aisha take ce ai manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam aswaku matqaratul lil fami mardatul lir rabbi shi aswaki yana tsarkake baki aswaki yana tsarkake baki kuma ana samun yardar ubangiji da yin aswaki Allahu akbar kamar yaya mai yin aswaki da goge bakinka kawai Allah zai yarda da kai kana bukatar sai an ja maka aya da hadisi an ta kwadaitar ma cewa kai aswaki ga tsarkake baki ga samun yardar Allah kuma haka ne wallahi in kana yawan aswaki sai ka ji alwan dan imani imani da wata yar takawa takawa haka tana karuwa a cikin abin nan ɗinka haka yake ko ba haka yake ba akwai albarka a cikin aswaki shi yasa na Aisha ta faɗa hadisin Bukhari ne Imam Shafi ya yi magana akan sa Imam Ahmad ibn Khuzaima duk sun ruwaito hadisin da Imam Bukhari talilan da Imam Ahmad manzo Allah ya faɗa wa da riwayar laula an ashqa la ummati da ba dan kan tsananta muku ba ku al'ummata da ba dan kai tsananta al'ummar sa ba yace la amartum bi siwaki inda kulli sala da na umarce su su rinka yin sallah a duk lokacin da za su yi sallah hadisi Imam Tirmidhi duk sallah annabi yana son idan za a yi sallah a goge baki shi yasa wasu inda ake yin sunna sosai za ga a masallaci da da ladan ya tada ikama ana karkamata sala kafin a kabbara za ga mutum ya dan zaro dan karamin asuwakinsa ya dan gogoge bakinsa ya gogoge bakinsa ya gogoge bakin shi so kun ga wannan yana nuna mana me ashe ana so idan za mu gana da Allah innal musalli yunaji rabbahu me sallah yana ganawa ne da ubangijinsa dan haka ba a son ka zo ganawa da Allah bakinka yana da dauda ka zo ganawa da Allah bakinka yana da datti shi sa aka ce idan indanti bahin in mutum ya farka daga baccin dare kaga daga baccin dare ai zaka yi sallah ta zaka yi sallah ka gana da Allah to ana so ka ringa yin aswaki ya zo a riwaya sahihiya cewa duk musulmi da ya tashi yana yin sallar dare a lokacin da yake sallah yana karatun Qur'anin nan Allah yana turo wani mala'ika sai ya zo ya saka bakinsa a bakin mai sallar ya saka bakinsa a bakin mai sallar mala'ikan yana haɗiyan ƙur'anin da kake karantawa kaga akwai buƙatar ka goge bakinka za ka yi ƙiyamun laili kamar kamar lokacin da kake ta karatun mala'ika shi kuma zai buɗe bakinsa haka iskar bakinka sautin da yake fita na ƙur'anin tilawar yana ta haɗiye ta to kaga wannan ai yana nuna bai kamata ka bar bakinka da dauda ba sannan kuma an ce ana ganawa ne da Allah bai kamata ainihin wato ka bar bakinka kana ganawa da Allah cikin datti ba to amma da yace laula an ashqa da ba dan kan na tsananta ba malamai suke ce da abin da annabi yace laula an kaza la kaza to wannan yana nufin abin ba wajibi bane ina fata ana fahimta yawwa akwai wani hadisi wanda bai da kyau bai inganta ba amma dai na kamata mu bayanin sa da yake cewa wato fadlu salati bis ibaki ala salati bi ghairi siwak sab'una dayfan falalarin aswaki yin sallah da aswaki da yin sallah ba aswaki ninki 70 ne wannan riwayar akwai rauni kwarai da gaske imamu al-hakim ya fada ta cikin mustadrak da imamu al-baihaqi a cikin sunan tana da rauni amma dai annabi ya fada ta gaskiya idan za a yi sallah to a samu a dinka yin ainihin wato aswaki ana goge baki sannan a goge bakin nan malamai suna faɗa cewa hatta fasaha yawan asuwaki yana ƙara wa mutum fasaha da basira da rike abu da ganewa ga kuma yana ƙara ne lafiyar haƙori da wahala cututtuka da tsuntsotsin haƙori ya rinka kama mai yin asuwaki abun mamaki duk itacen da kaga an ce a yi asuwaki da shi to yana ɗauke da wani sinadari na maganin datti da kuma wari da kuma ƙwayoyin cuta da ke makalewa tsakanin haƙori da haƙori ko ba komai ka yi asuwakin don ka samu falala ko su turawa da suka kawo wannan brush ɗin ai kwafan asuwakin annabi suka yi ai kwafi ne in ka lura wannan brush ɗin ai yan ƙananan abubuwa ne haka menene masu abin nan sun rike juna shi yasa aka ce wala ya tafattatu kai ma din yanzu zaka kai wanda za su rarratsa hakorin ba za su warwatse ba sannan kuma zaka ga duk ma'jun ma'jun shine maklin duk ma'jun da ake amfani da shi akwai wasu sinadarai na ƙwayoyin magani da yake ƙara wa haƙorin mutum ƙarfi yake kashe cututtukan da hannunka ba zai iya shiga wurin ba kuma yana rage bashin baki da ɗoyin shi to haka Allah da ikonsa duk itacen da aka ce ai asuwaki shi ma zaka ga wato yana da waɗannan abubuwa ɗan gaba ɗaya sunna ce kenan mai ƙarfi ba za mu iya kawo hadisai da suka tabbatar da yin asuwaki ba da suke kwadaitar da asuwaki duka ba da suke zaburarwa a sai dai mu kawo muku wasu da kaɗan daga ciki kamar da aka wannan riwaya da imamu ahmad da imamu al-bukhari ta'liqan da nasa'i da ibnu kuzaima hadisin aisha asiwaku matharatun lil fami mardatun lil rabb da haka muraya sunna mu rinka yin aswaki in za mu zo masallaci ko idan za mu yi alwala ko kuma mutum ma yana da shi aljihu idan an tada ikama to ya goge bakinsa saboda an samu imamu ahmad yana yi allah ya masa rahawa kuma fa'idodinsa yana kawar da al-mukhallafat me al-mukhallafat duk abin da mutum ya rage a bakinsa kamar nama da kabari kamar wani dan sauran abubuwa da kabari a bakinka to yana fitar da shi yana gyara ƙanshin baki musamman in an zo yin ibada kuma ana son sa a kula wajen sallah a yi aswaki wajen karanta qur'ani ma mutum ya aswaki kai wasu malaman suka ce ko masallaci za ka shiga an sunnanta ka goge bakinka masallaci in za ka shiga wai saboda me ai za ka haɗu da wane da wane za ka yi wane magana za ka yi hamma za a yi sujjada za ka yi hamma to ya kamata ka goge ainihin wato bakinka haka kuma lokacin da duk mutum zai zauna da mutane zai yi zance kamar zai yi karatu ko kuma zai yi hira da mutane in dai zaka zauna cikin mutane to ana so a ce ka goge bakinka yana cikin adabul jalisi ladabin abokin zama kuma hakkin abokin zama ka goge bakinka kafin ka zauna kusa da shi kar mutum musulmi ya bar bakinsa yana cin bashi da dauda da sauransu yace wa at-tasawwuku bi udin layyinin munqin ghayr mudhir yin aswaki da itace ainihin mai taushi mai taushi na ba mai tauri ba idan ka je ka sa karfe ka saka rodi itace mai kamar rodi zai maka da zai ma ba akwai itacen da tauri ne baya taunuwa to baya nasuwaki da shi kuma ya zama munkin akwai wanda zaka yi tagoga ba zai cire dattin ba da haka mai cirewa ake so mai cire datti ghairu mudirr ba wanda zai cutar ba wannan bayani ne dangane da irin nau'in itacen da zaka yi amfani da shi wajen yin aswaki na farko dai kaji an ce ma bi'ud da itace ake aswaki kaga ba da roba ake aswaki ba ke ba da karfe ake aswaki ba ke sinadarin itace shi ma itacen malamai sun yi bayani ainihin wato wani irin itace ake ba a yi da tsumma ba a yi da dan yatsa ana so dai a yi da da itace ne kawai wannan shi itacen kuma ya zama mai tauri ba kasi busasshe ba in busashe ne zai fasa lebe zai fasa dasashi zai goce haƙori ma amma in mai laushi ne to bai da ƙarfin da zai illata haƙorinka munkin ɗin daga alladhi yunki kenan wanda yake la yunki alladhi la tahsul bihi naqa'u bai da amfani eh akwai itacen da sandare da yake dan ka ta goga a baki sai dai faffasa bakin bare goge ba amma akwai itacen nan ka sama zaka har bakin kumfa yake saboda aikinsa kenan ghair mudir ba zai ci wanda ba zai cutar ba kamar yadda muka yi bayani la ya tafattatu shi ma nayi bayani dan kada ya lalata maka baki ya ƙara maka dauda da tarkace a cikin bakinka duk itacen da yake babbacewa ya watsa ya cika maka baki to wannan koda ana yin aswaki da shi to ba a so dan saboda ai yana ƙara maka yawan datti a cikin bakin kuma kana cikin mutane zaka ga ba zaka yin aswaki da shi ba saboda da ka goge zai tara maka datti sai ka rasa ina zaka zubar da shi yanzu akwai itatuwan aswaki da ya ni ta tafattat in ka sa zaka ya zama diddiga a bakin ka amma akwai ainihin itacen aswaki na da dan siririn nan yana da dan tauri amma an ka tauna shi sai laushi to shi zaka kamar auduga ne kake kai sai dai ka balle shi ka jefa amma la ya tafattatu to wannan shine ake yin aswaki da shi akwai itacen da aka fi so a yi aswaki shine itacen arak za ga koda masu sai da irin aswaki za ga an sa an siwakul arak siwakul arak shine afdalu siwak itacen da yafi kowanne dan wannan asali annabi ma ya shaida a kansa cewa in dai za a yi aswaki a rinka yin aswaki da shi bishiya ce sananniya a kasashen laraba akwai ta kuma duk inda ake sayan aswaki in dai na zamani ne wanda ake sayar da shi a leda za ga yana da wannan mu ma nan za mu iya cewa muna da yar darbejiya muna amfani da ita da yan abubuwa dai haka da sauransu shi siwakul arak itace ne da yake tsirowa a garurrukan da suke da duwatsu garin da yake da yawan dutse to nan ne shajarul arak take fitowa akwai zaitun itacen zaitun in har Allah sa mutum ya samu itacen zaitun shi ma yana da kyau kwarai da gaske yana asu ake haka itacen al-urjun kal-urjunil qadim al-urjun shi ma ana yin amfani da shi shi ne ake ce da shi shimrakh an-nakhla kenan saboda mai taushi ne baya kuma watsewa duk itacen da ya samu irin wannan sifar ko ba wannan wanda aka faɗa ba wataƙila mu ba mu da shi sai a ƙasashen laraba to za a yi aswaki da shi labi usbu'in wa khirqatin ba a so a yi aswaki da yatsa da kuma tsumma suka ce a sunna ta annabi me yasa malamin ya faɗi ibnu qudama ya faɗi wannan yace abinda aka rawaito annabi yayi da itace ne ba a samu yayi da hannu ba amma kaga mu da aswakin mu na alwala ma mutum zai zo yana raka ya ce wallahi na gunje baki ne haka da wannan ya tsaki ikit la bi usbu'in ba da hannu ake yi ba hannu kawai ana sawa ne dan a ciccire wani abu amma asali wannan yatsa ba a yin aswaki da ita da itace ake limaza saboda baya iya cire datti yanzu wannan dan yatsa zai cire ma datti da ke tsakanin hakuri da hakuri wannan dan yatsa ka goga shi dan naman da ya makale maka ko wani sauran abinci da ya makale yatsa zai iya cire shi ba zai cire ba tsumma khirka tsumma ai cika ma baki zai ina tsumma zai iya maka aswaki shi yasa aka ce ayi amfani da ainihin wato itace to da wani zai zo bai samu itacen ba ya amfani da ɗan yatsa kuma ya amfani da tsumma malamai suka ce idan dai har ya kawar da ƙazantar in ya kawar da abin da ake so don shi asuwaki da manufa ba ake yin shi ana yi ne don ya tsarkake bakin ya cire duk abin da zai iya tsayawa a cikin haƙorinka don kuma ka samu ladan to in ya yi maka ya biya bukata to ba laifi za ka samu ladan kayi asuwaki ina fata ana fahimta yawwa in har baka samu itacen ba sai ka sa dan yatsan ka yi amma fa ba da shi ake ba sai dai in ka cire wani datti da sauransu har ma malamai masu sharhi suka ce shin wai wanda ya aswaki da yatsa ya ma dace da sunna kuwa wasu suka ce la yusibu sunna bai dace da sunna ba in fa'ala zalika wasu suka ce ya halatta kamar yadda Abu Hanifa shi yana da wannan ra'ayi cewa mutum ya sa yatsa in babu itace ina fata ana fahimta yawwa ya ce akwai hadisin da ya zo cewa yujzi'u min siwaki al asabe hadisin imam al baihaqi da hadisin wasu malamai suna magana akan shi malai ce masnunun kulla waqtin sunna ne kowane lokaci anan saboda annabi ya ce yana tsarkake baki kuma yana samar da yardar ubangiji abinda zaka samu yardar Allah ai kaga ya kamata koyi shi kana yin sa ya kamata mutum yana yawo da aswakinsa ko kuma yana da shi a mota ko yana da shi a ɗakinsa amma ya zama mutum bai da aswaki kwata-kwata dan yana samar da yardar Allah masunin kulla waktin kenan ba wajibi ne dole ba inna ma huwa masnun mustahabbun abun so ne kenan me ma'anar kulla waktin laysa lahu waqtun muayyan bai da wani lokaci da aka ce sai shi yanzu dinnan muna karatu zaka iya bayan isha'i zaka iya yi da safe za ka yi da yamma za ka yi kulla waktin da'iman kenan duk lokacin da ka samu dama ko da daddare ko da rana ba da wani tahdidi li ghairi sa'imin amma kulla waktin din ga wanda yake ba mai azumi ba ina fata ana fahimta mai azumi kuma ba da zawali an so yayi aswaki amma bayan zawali wannan yin asuwaki koyaushe banda mai azumi saboda in ka yawaita yi kuma zaka iya hada yawu zaka iya cinye itacen ya bata maka azumi wala yastahabbu lahu siwaku fi hadha alwaqti kenan ala almazhab wasu suka ce abin da ake nufi ba a so ba'da zawalin ma yayi saboda me saboda shi warin baki yake cirewa kuma ba'ada zawalin warin bakin mai azumi yana farawa ne bayan rana ta yi zawali bayan azhar da haka in zai yi azumi in yana azumi to yayi aswakinsa da safe la ba'ada zawali banda bayan zawali wanda suke cewa ai bayan zawali akwai kuskure a fahimtar ta yadda su fahimtar su in kayi zai cire maka warin bakin sun da nana aisha ta ce annabi ya ce mazharatul lil fami yana tsarkake baki mardatul lil rabb to sai su waɗannan malaman shi wannan malam da ya ce ba a so mai azumi ya yi sasuwaki bayan zawali saboda ai a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumi ya fi ƙanshi a wajen Allah sama da turaren almiski to yaya za a ce ya je ya yi asuwaki ya cire warin bakin ya cire abin da Allah yake so idan baka gane karatun ba Allah yana son warin bakin mai azumin nan sama da yadda yake son turaren biski to in ku aka ce kai aswaki bayan zawali ka gami ya tafi tunda shi matharatun ne lil fami to tunda baki baya fara wannan warin ha sai in bayan zawali yake farawa to da safe sai kai aswakin ka ka samu ladan amma bayan zawali ka bashi bakin naka yi ta warin saboda Allah ya soka Allahu akbar Allahu akbar um, wasu malaman suka ce mutlakan ne kawai kamar yadda na yi bayani ko bayan zawali ko kafin zawali wannan riwaya ce daga Imam Ahmad aka Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin al-ikhtiyarat al-fiqhiyya kamar yadda aka bayani saboda suka ce umarnin ko kwadaitarwa ai ya zo a buɗe ne annabi bai ce banda mai azumi ba kuma suka ce suka ƙara bayani suka ce to in dai so ake yi wannan warin bakin ya zauna ai asuwakin nan baya cire warin bakin aka ce saboda me suka ce yau ai warin bakin ba daga bakin yake zuwa ba daga cikin hanji ne ai asalin warin bakin mai azumi hanjin mutum ne in bai ci komai ba bai sha ruwa ba bai ci komai ba idan iska ta huro ta cikin hanjin wannan warin hanjin tunda a rurrufe yake a lullube duk abin da yake rurrufa kama Allah dole ya wari yayi da haka idan ta huro in ya biyo ta bakin shi ne yake wannan warin amma ba dauda ba ne ibn taymiya ya faɗa da da su imam ahmad cewa a ai shi aswaki cewa aka yi masaratul lil fami ai yana tsarkake daudar baki da haka warin bakin nan ba daudar bakin mai azumi ba ne warin hanjinsa ne dan hanjinsa ne don haka ya halatta ya aswakinsa ko bayan zawali kada ka je ka ga wani mai azumi yana goge bakinsa bayan la'asar ka ce kai ya da ramadan kake goge bakinka bayan la'asar yana da hujja yana da dalili in kuma wani ya hana to shi ma dai ya dauki wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai wallahu ta'ala alam amma wannan ra'ayi yana da karfi kwarai da gaske na halatta yin aswakin a goge bakin bayan ainihin zawal din bayan azar bayan la'asar saboda ai in ka goge bakin ma shi aswakin yana kawar da ɗoyin baki ne kadai amma wannan warin baki na mai azumi wanda yake fitowa daga cikin hanjin cikinsa ai yana nan da'ima da ka ci gaba da yin aswakinka ina fata ana fahimta ya zo a hadisin wani hadisi wadda dara kudin ya kawo shi imamul bai haɗi idan sumtum fastaku fil gadati wala tastaku fil ashiyyi yana cikin wanda malamai suka dogara shi amma hadisi ne da'ifi ma'ana hadisi ne wanda yake yana da yana da rauni kwarai kwarai da gaske da haka idan yan uwana sun fahimta yin aswaki abu ne mai kyau kwarai kwarai da gaske Sheikh Taqiyuddin yana cewa an samu daga manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa ma cewa asiwaku shi yin aswaki yana cin khisalus sa'im min khairi khisalis sa'im siwak yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na mai yin azumi a riwayar ibn maja cewa ya rinka yin aswaki yana ainihin wato goge bakinsa to sai malam ya ce wa ya muta'akkadun inda ana an karfafa yin aswaki waɗannan wurare da za a faɗa to ana so a yi aswaki a wajensu inda salatin lokacin da mutum zai yi sallah saboda annabi ya ce laula an ashukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sala hadisi imam bukhari da muslim riwayar abi hurairah kenan in zaka tashi yin sallah dan ka gyara bakinka ka gana da Allah kai aswaki munajatul rabbi ne ganawa ne da Allah kuma karatun alqur'ani shi ma ana so mala'iku suna halatta in bawa yana karanta qur'ani ku ji cewa duk lokacin da mutum yake karanta qur'ani mala'iku suna zuwa wurin Allahu akbar ya rabbi ya Allah ka azurta mu da yawaita karatun Qur'ani zan maimaita duk lokacin da kake karatun alqur'ani mala'iku suna kusantar ka dan haka shedan bai so kai karatun Qur'ani wallahi yau in ba ka yi da gaske ba in ba ka dora kanka wuridi na dole ba wallahi za ka iya share wata guda baka bude Qur'ani yazo sittin ba kwarai abu ne mai sauƙi mantawa ma za ka yi in karanta ƙur'ani ba ka yi wa kanka hisabi kuma abun mamaki babu abin da ya kai ƙur'ani lada amma mutane suna sakaci da shi musulmi ya wayi gari ya yi la qiyamul layli wala kai wani ya saurara ma baya iyawa na wayan nan da ake sawa in kana da dan uzuri a wuri ka dan bude ka karanta ba a yi malam na so na gaya maka wallahi mai karanta qur'ani ko ko kiyama kuka je wallahi idan Allah fa ya karba fa sai ya fi ka samun lada da yawa dan shi kowane harafi daya lada goma ne alif lam mim lada talatin in ka ce bismillahir rahmanir rahim lada ɗari da wajen saba'in ba'un goma sinun goma mimun goma talatin alif goma arba'in lallan ashirin sittin hakuri goma saba'in arrahman arrahim kowanne harafi ɗaya goma goma yanzu mutumin da ya buɗe shafi ɗaya ya karanta ƙurani kai ka isa ka bada yawan ladansa kwanaki na taɓa irgawa na lissafa shafi ɗaya wallahi malam sai mutum ya tashi da lada wajen dubu biyar da wani abu shafi ɗaya kurin ka ɗauki shafi ɗaya bayan azahar bayan la'asar ka ce kafin ka tafi harkokin karanta ka rufe kawai amma shi dan ya ƙi ya bar mu mutum sai dai ji kiɗa ko ya ji waƙa wani baya fashin karanta jarida amma wallahi baya iya karanta Qur'ani da haka wallahi ina ba ku shawara yan uwa ku yi wa kanku wuridi kaga wannan zamanin da wannan lokacin Allah fa ibadan nan fa da kake gani in baka yi karfi karfi ba za ta yi ba kaga azumin nan na litin da alamun in baka yaki zuciyarka ba wallahi sai ka manta ma lokacin ka shagaltu ka ma manta kana azumin nan kaga karatun qur'anin in baka sa kanka wuridi da qur'anin ka kana yawo kana sa alama ba shedan hana ka ne wuf sai ka ji an cewa da fa ya Allah ya mai cikawa ka tafi zancen ka ya kare amma duk mai yawan karanta qur'ani mai wurdin qur'ani insha Allah cikin taimakon ubangiji zai je wurin Allah da farin ciki ba wani salati ba wani wuridi ba wani ambato ba wani zikiri da ya kai alqur'ani lada babu ustaz babu kunna shi kawai a gidanka a rinka jin salada ne shi kuma duk inda qur'ani ake karanta shi sakina Allah ke saukarwa nutsuwa nutsuwa shi yasa masu rabo za ga suna kunna shi haka kawai saboda Allah ya saukar musu da nutsuwa to duk lokacin da zaka karanta alqur'ani ana so ka yi ne lalle ka rinka yin aswaki ka goge bakinka saboda annabi ya kwadaitar a yi haka sannan wanci bahin in mutum ya tashi daga bacci saboda ɗabi'ar ɗan adam in ya yi bacci ya farka bakinsa yana canjawa da haka fa'ida sai kazal insanu badar bisiwa kana farkawa ka je ka goge bakinka saye shi ka ajiye shi kusa da madubinka ko kusa da kaza ɗinka ko a toilet ɗinka kana lullube shi kana rufe saboda annabi yake haka yake aka ce idan sai kaza min naumihi fa awwal shay'in yabda bihi as-siwak annabi iya farkawa daga baccinsa abu na farko da yake fara yi shine goge bakinsa hadisin bukhari da muslim riwayar ya imam huzaifa wa taghayyuri famin in baki ya canja ai taghayyuri ra'ihatul fami kenan duk lokacin da mutum ya ji bakinsa ya canja ko dandano ko sansani ɗauki itacen asuwaki kai ta fafata wani abu mamaki za ga mutum yana da makilin ɗinsa da brush yana yi amma wallahi ba lalle ya kawo mai da warin bakin ba amma ya dauko itacen asuwaki yana yi har sha'awa za ga bakinsa kyalkyal yake to yana taimakawa kwarai da gaske kuma yin asuwaki wajen alwala ana yin sa ne kafin a kuskure baki wanda zai yi asuwaki wajen alwala in ka zauna buta a gabanka ko famfo a gabanka goge bakin ka goge shine awwal ma tabda bi sai ka fara yin alwala to da ka zo kuskure baki zaka fitar da wannan furkaki furkakin na shi itacen asuwaki idan ya tsaya maka ko kuma sauran da ci manzo Allah ya ce la'amartum bi siwak inda kulli wudu a wata riwaya ta Imam Ahmad a wata riwaya inda kulli sala a wata riwaya inda kulli wudu kenan nan gurin ana so mutum wannan aswaki abu na karshe malam yace wa yastaku ardan idan zaka yi aswaki ana so ka yi ne da da fadin bakin daga dama ka duba ikon Allah malam daga dama zuwa hagu wai hatta aswakin daga dama to me yasa aka ce daga dama suka ce ai ibada ce su ba su ɗauki asuwaki a matsayin tsarki ba kaga tsarki hagun ake yi amma duk da tsarkake baki ake amma tunda ibada ne ha an so ai har ana samu yardar Allah to a fara daga dama shine ardan din yudidu suwaq ala zahiri asnanihi haka da hatta dadashin ana goge kan dasa shi dan mutum daga dama haka goga ka dawo ka goga ka dawo kenan idan mutum zai zai fara haka haka haka haka haka kaga haka daga dama ka fara ba wai ka faro hagun kai hagun kai dama kai hagun kai dama ba Allahu akbar kai sunna ko da a wajen wanke ko goge bakinka sannan ba a so a yi aswaki a rinka yin aswaki da me tulan in an ce ardan a kwance tulan a tsaye yin haka yin haka to shi kuma suka ce yana illata dasashin mutum shine yake kawo ciwon dasashi ko ga haƙorin yana ta jini ko kuma dasashin ya samu tabuwa saboda ka jirgida shi saboda shi dasashin ai kamar wani gum ne ai kamar wata na wani nama ne mai laushi kuma abu kadan yana iya fasa shi to amma idan kana yi a kwance haka to haƙorin kake bi shi in zaka bi ce ka bi cikin sa amma in kana yi sama ƙasa sama ƙasa to yana iya illata ainihin wato dasashin ka kuma aka ce ma yana bata haƙorin ka sai dai in wani abu ne zaka cire shi ba wai da'iman ba abinda zaka cire yanzu kamar likitoci suna cewa idan masu likitocin haƙori in za ka abin nan mai matsala haƙori sai a ce rinka yin haka sama ƙasa sama ƙasa wannan laysa ala dawam sama ƙasa idan ana so ka cire wannan abin da ke tsakanin a ba ni sunan shi tsakanin haƙori da haƙori kaga in ka caka brush din ka yi ƙasa da shi to zaka cire duk abin da ya shiga tsakani in kai sama da shi zaka cire to amma ba wai da'iman ai ba zai ma yi daɗi ba a ce kana asuwaki haka kana sama ƙasa sama haka haka haka zai illata dasashinka sai dai in za ka cire wani abu ne to sunna shine mai ka ta goga shaka kai ta goga shaka haka aka gani annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma kana yujibu tayammunu fi tanquli wa tarajjuli yana burge manzon Allah ya rinka yin abu da dama wajen saka takalmi daga dama yake mun faɗa a satin da ya wuce wa tarajjuli taje kai annabi idan ya zo kansa in zai taje daga dama fa yake farawa ya ko ahlu sunna saka takalmi daga dama aswaki daga dama ha tarajjul daga dama ago kuma ya kamata ka rinka sashi a dama saboda ay yujibu tayammul fi kulli shay'in a cikin komai annabi yana so in kaga bai dama ba wato sai dai in cire najasa ne to sai da hagu da alwalarsa kaga aka ce a dama yake wanka ma in zai fara daga dama to to yanzu ya za ka yi asuwakin da mai za ka rike shi za ka rike almiswak ne biye da yusura shi asuwaki ana rike shi ne da hannun hagu amma fara yin safa dama ku duba ni ikon Allah rike itacen da hagu fara gogewan da dama me yasa aka ce a rike itacen da hagu saboda ai cire kazanta ne me yasa aka ce a fara da dama shi kuma ai neman yardar Allah ne da haka asuwaki kyansa a ina a hannun hagun sai dai in mutum bai zai iya cire wa wani abun ba to ya iya amfani da dama amma asalinsa da hagu ne ake ake abun nan saboda izalatul azani kuma izalatul azan tusamul lah alyadu al-yusra to sai maganar shafa mai da kuma saka kwalli sati mai zuwa insha Allah za mu yi abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh